ya zo shi ne wa cewa ma tadari ku underline akan wa ma tadari nafsun ma za taksibu gada babu wata rai wacce ta san me za ta tsoro wuta a gobe wa ma tadari sai ƙara maimaita me wa ma tadari ku gano wannan da kyau ku babu wata rai wacce ta san bi ayi ardin tamut a wani kasa a wani waje a wani yanayi mutuwa zai same ta sai ce inna allaha alimun khabir allah madaukin sarki masani ne wanda ya gware ya goge wajen iya ba da labari mala ce annad diraya ghairul ilm da allah ya ce wa ma tadari ai wannan diraya da allah ya faɗi cewa ba ilimi ba ne amma da ya zo wajen waɗannan wasu ce inna laha inda hu ilmun kunga a wajen Allah sai ya amfani da me ilimi amma da ya zo wajen ‘yan adam sai ya amfani da me addiraya domin ma'anan wannan shi sa na sha faɗa in ce abin da ake mutane kuri da su kawai fasara ake masu ba ilimi ba shi sa mutane za su daɗe suna wahala ana wahalar da su kuma ba san me yake ce mai ilimi ba Allah shi kyauta mahala yake cewa li annahu law qala subhanahu wa ta'ala da dai Allah madaukin sarki ya ce wa ma ta'lamu ko ba wa ma tadari ba laktada annaha tadari ba'd shay zai iya yiwa akwai wani abin da mutane suka sani ko ba yawa dangane da abin da mutum zai aikata gobe dangane da inda mutum zai mutu in ajalin shi ya sauka da ya ce wala ta'alamu to za a samu burbushin diraya amma cin da Allah ya kora diraya to dama rashin ilimi ne ke haifar da me a ce wani yadari kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace walakin lamma qala wala tadari fa huwa yahutu kullul ilm Allah shine tattara ilimin duka annad daraya ilmun wa ziyada kun gano wannan da kyau ko ban san komi ba dan gani da wannan dan adam kawai ake fe yake tafiya an gano wannan da kyau ko dan gani da wannan sai dai kawai mutun ya hasashe har ila yau a cikin wannan shimfida da sharan fage da muke yi ma da cewa ma'ana fi hazil jalsa al'imam al-bukhari a cikin wannan zaman da muke yanzu haka muna tare da al'imam al-bukhari wa huwa yankuluna ila kitabit tafsir min sahihihi zai ɗauke mu ya kai mu kitabit tafsir a cikin sayar bukharin shi ya kulu babun kawalin lahi subhanahu wa ta'ala allah maɗaukin sarki yana cewa قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله Allah ce duk wanda ya zama makiyi ga mala'ika Jibrilu, to ya sani Jibrilun ne dai Allah yanke shawara zai aiko ya isar da saƙo zuwa gare ka. Musaddikan lima bayna ya dai, kuma wannan saƙo yana gazgata abin da ya zo kafin kai, ba wai ka zo ne ka warware abin da na gaban ka yi ba wa hudan sannan wannan sakon da ake saukar maka shirya ne wa bushara sannan bushara ne lil mu'minina ga waɗanda suke mu'minan bayi kun ji annabi kenan duk wanda ya zo maka da ilimin abin da ke tabbatar ma abin da ka sani a baya yana kokarin gina ma sabo ne don ya haɗu ya ci gaba to shine zo maka da ilimi amma wanda ya zo maka bari ya warware ma wanda ka sani a baya sai gino maka daga farko to wannan ya zo ya wargaza ma tsari ne kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa Allah madaukakin sarki ya kore irin wannan yanayi dangane da sakon da manzon Allah ya zo da shi cewa sam sam manzon Allah bai zo da abin da yake warware abin da su suka sani a baya ba sai dai ma ya zo ne tabbatar da shi sai ya gina masa sabon ilimin da ba su sani ba amma a yau ustadai abinda suka dauka ilimi shine abinda yan bida suka dauka ilimi shine khalif tu'raf ga wani gwarzo jajirtacce wanda ya suna cikin al'umma to saba mashi sai kai a sanka to ta hanyar sabawa shine wai duk abin da wani jarumi ya karantar to bari ka bi dukka ce ba daidai bane to wannan ku duk wanda ya san ilimi to sai ce wannan dan ta'adda ne ya saba ma zuwan annabi da kuma saukan alkur'ani saboda annabi Allah madaukin sarki ya mai kirari da cewa bai zo da abin da ya saba ma abin da annabawa suka zo da shi ba ina fatan kuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa summa saqa bi sanadihi ila Anas radiyallahu anhu qala sannan ya koro isnadi tiryan tiryan har zuwa ga sayyidina Anas Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce a ta abdullahi bin salamin kun jin da salaf ke tafsiri ko da bukhari ya kawo ayan yanzu da menene zai fassara ayan zai fassara ayan da hadisin manzon Allah ne kun gano wannan da kyau ko zai fassara ayan da hadisin annabi ne sai ce abdullahi dan salam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace awwalu mun gano wannan da kyau ko awwalu ma kadimal madina farkon isowar manzan Allah garin madina ƙwala ya rasulallah da ya zo sai ce ya manzan Allah inni as'aluka an thalathin ya ce na zo zan maka tambaya kan abu uku ne malaka buɗe ni ce da Allah abu ukun da layi alamuhunna illa nabi waɗannan abubuwa guda uku babu wanda ya san su sewa sai annabi kun gano wannan da kyau ku tambaya uku na zo zan maka tamboyi uku nan ba wanda ya san su sai wanda yake wa sai wanda yake annabi ne kala annabi ya ce wa mahunna waɗannan abubuwa ya suke kun gano abin da ya zo mashi annabi yana isuwa garin madina abladan salam ya zo ya ce na zo ne in maka tambaya uku waɗannan ababe guda uku ba wanda ya san su sai annabi sauraka in har ka san su to kai annabi ne ku gano wannan sau da shi abdullahi dan salam malami ne daga cikin malaman yahudawan madina kuma ma babu malamin da ya kai shi daraja da ilimi a cikinsu to sai aka ce ga wani malami ya iso wanda suna tsammanin ya zan daga cikin ko kuma ma dai shi ne dai annabin ƙarshen da suka karanta a cikin littafinsu da Allah ya gaya masu cewa ya arifuna hu kama ya arifuna abina ahu ƙala sai annabi ce wa mahiya waɗannan abubuwan ya suke sai abla ɗan salami ce wa mahiya awwal ashirat sa'a wani abu ne na farko da zai fara faruwa ya zama shine mabuɗin abin da ya shafi alamomin tashin kiyama kuma huwa awwalu ta'ami ahlil janna me abu na farko na abincin da 'yan aljanna za su fara ci in sun shiga aljanna walimaza yushbihu alwaladu ummuhu aw abahu ta yaɗa yake kama da mahaifi ko ya kama da mahaifiya ana yin mana tambayoyi wai malam wasu tambayoyi ne guda uku aka yi ma annabi tambayoyi da aka yi ma annabi guda uku ai suna da yawa sai a ce tambayan wa sai ke ce tambayan abdullahi dan salam sai a ce miki ga su kun gano wannan da kyau ku faƙala alaihi salatu wassalam sai annabi ya ce wa huwa yujibu ala hazil as'ilati thalatha yana son ya bada ansa guda uku nan al'awisatul mushkila masu wahala kuma tambayoyi masu mushkila allati la tu'lamu illa bi wahyin min fawqi sab'a samawat wanda ba wanda ya sai san waɗannan ansa sai ta hanyar wayi da aka saukar daga saman sammai duka qala sai ce akhbarani bi inna jibril anifan yace kaga ko dazu dazun nan jibrilu yazo ya bani ansan waɗannan abubuwan kun gano wannan ɗazi-ɗazi jibiril ya gaya min su kafin ka zo kai tambaya kenan kafin zuwan jibiril bai sani ba shi sa ƙur'ani ya ce allah maɗaukin sarki ya zaɓa annabi ne ya zama jakadan shi ya ce ma kunta tadari malkitabu walal iman a baya baka san menene alƙur'anin ba baka san ilimin shi ba imanin ma da allah yake so baka sani ba kuna fahimtar wannan da kyau ku bai sani ba shine wawajaraka dalan fahada mun same ka babu wata shiriya da kake bi daga baya muka shiryar da kai zuwa ga shiryen da muke son ka da ka bi ina fatan mun gano wannan da kyau ai qabla qalilin kafin zuwan ka da lokaci dan kaɗan jibril ya zo ya gaya mu qala ibn salamin sai abdullahi dan salam ya ce zaka aduwul yahudu min al malaika kai wannan malaika jibril shine cikakken makiyin yahudawa cikin mala'iku shi maza Allah bai san makiyinsu ba ne sai ce jibril ya zo ya gaya min sai ce awab makiyinmu ne wannan sau da yahudawa suna cewa ai mala'ika jibril shi ne ake turowa ya hallaka mutane shi ke kawo kaza shi to makiyinsu ne isa Allah ce man kana aduwan lillahi wa mala'ikati wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwun lil kafirin kaga in kece da baki kware kin goge ba kaga yanzu yazo ya tambaye guda uku an ce jibrili yazo ya faɗi kaza sai switchin daga wa daga tambayoyin shi sai koma magana kan jibrilu in baki goge ba sai ki koma kokarin gamsar da shi jibril ai ba makiyin su bane ai ba kaza bane asalin abin da ya kawo shi zama ba ai ba haka ne 'yan harbatumati suke kokarin ɗauke hankalin manyan malamai da ke karantar da al'umma ana tafi a haka sai je ɗibo ta hayaniya sai ya watsu idan malamin bai goge ba an jima sai ya koma raddin wannan abin kun fahimci wannan da kyau ku sai a waye gari ya ɓata ma kanshi lokaci ya ɓata ma malamin lokaci ya ɓata ma al'umma ma lokaci amma in malamin ya sani sai ce idza na takassafihu fala tajibuhu fa khairun min ijabatihi sukutu in wawa na magana yana shirman shi mafi alheri kara an samu shi mun gano wannan da kyau ko sakattu an safihi fa zanna anni wawa ne yayi magana wai sai ya zaci ayaitu anil jawabi wai na kasa bashi ansa ne wama ayati shi a kokon zuciyar shi ya san ba kasa akai fa in kallamtahu farrajta anhu kana magana akan shi damuwan da ta kulle zuciyar shi sai ta sauka wa in khallaituhu amma an kai shakulatin bangaro da shi fa ka badan ya mutu sai damuwa ya kare shi kuna gano wannan da kyau ku shine abin da annabi haka idan aka zo ana muƙabala da malami in bai goge ba ana cikin magana in abokin tattaunawa ya ga an kusan kai shi kwano to sai kokarin ɗauko ta magana sai gitto da ita to wanda ya goge sai can kana son ai wannan sa mata lamba za mu zo kanta amma mu ci gaba da wancan kuna fahimtar wannan ku je ku samu kasusuwan da na yi tare da wani aboki na a sheik umar salafi da wani ɗan ƙor'ani yun kun gano wannan ai wannan zaman muƙabalan da aka yi shi ɗan ƙor'ani yun ɗin ni ya zo zai muƙabala da ni a daidai wannan lokaci shi malam umar salafi mun zauna da shi a ranar muka gama rubuta littafi a kan 'yan ƙur'aniyun mun rubuta mun warware dukkanin shibohin da suke kawo mun kawo ayoyin alƙur'ani da komi amma fa da larabci ne mun gama mun tace littafin tsab amma lokacin yana soft copy ina zaune nana sai ta riga kawo min kuka dan gane da sirrikinta yana abota da wani ɗan ƙur'aniyun nana tamu wannan a lokacin magana ta magana shi sirikin nata ba ɗan ƙur'aniyun ɗin ba ne a halus sunna ne to amma abokin shi ne ɗan ƙur'aniyun ɗin shi ɗan ƙur'aniyun ɗin sai yana cewa to ai yayi muƙabala da malam wani ma ya ƙure yi muƙabala da malam wani ma ya ƙure shi malam wani ma sai ya lissafo duk malaman da na san wallahi ba zai iya ba to amma tun da ya ce ya ƙure su to ni ma sai ne sha'awan ya zo ya ƙure ni kungan ya tashi lissafi in ya tashi bayani sai ce hadda mai shagon ma na ƙure na ce a gaya mashi ya sa ranar da di yake so kawai ya zo da ya tashi zuwa su da shi da mutum biyu sun rako shi sai ya zo ya same mu sun dade a nan jikin masallaci ban sani ba don bai kira ni a waya ba ƙarshe da aka turo mutum ya zo ya gaya ma na zo sai da masallaci yana rufe tun anan ya ta korafi ya ta korafi mun saba lokaci mun na ta bashi hakuri muka tashi muka je masallacin juma na poli muka zauna to sanda muka tafi na tafi da wasu dalibai na biyu ne su za su yi mana rikodin mun gano wannan da kyau ko dan a lokacin matsayinsa sai dai su dauki karatun amma ba za su iya magana ba mun gano wannan da kyau ko in lokaci za ku san su ni kuma da ni da malam Umar as-Salafi abokan juna ne ni an zo muƙabala da ni alaramma malam Salis al-Madani alaramman albani shi kuma lokacin mun tafi tare da shi shi wannan da ya zo muƙabala da ni abin da ya ɗauka ya zo muƙabala da malam salisu alarramma ne saboda ya gan shi da cikakken gemu ga saje ga gemu kamu uku kun gano wannan da kyau ku ni kuma lokacin gemu na ma bai kai yawan wannan ba masha Allah amma dai ni ne mai shagon wannan shi ne jinka ya fi ganinka ina fatan mun gani da na sun ce da Allah ya je na aike shi kawai je wani abu a'a sai ya ce man ya na zo muƙabala da mutum kuma kana aiken shi ya ce a'a da wa ka zo muƙabala ya ce da mai shago na ce ai ni ne ya ce Allah sarki na ce Allah sarkin iko kuwa da muka zauna sai na gabatar da abokina shi kuma ya gabatar da abokan tafiyan shi ya ce wannan ɗan ɗariƙa ne ya ce masha Allah ya gabatar da ɗayin da sunan shi ya ce shi kuma ɗan shi'a ne ya ce masha Allah na ce kai kuma ɗan ƙura'anun ya ce haka ne kaga sun haɗa kai la'annar kufuru millatan wahida shi ke na tafi a lokacin sai muka ce a sa shugaban zama mun gano wannan da kyau ko sai aka zaɓi wannan ɗan shi'an ya zama shine shugaban zama buɗe bakin wannan ɗan ƙura'anun ke da wuya sai yake ce man wai da ni da malam umar din wai duk mu shiga mukabalan kawai a gari daya shi kuma a gari daya shi daya a lokacin mun kwashe wata da watanni muna rubutu fa akan su akan kadiyar ai ina ganin akwai sauran dimi da tiriri a jikin mu na abin kuma yazo ya same mu da haddan mu cip to na kalli malam umar malam umar ya kalle ni muka kallon kallo to mu biyu ya ce to shi to daga ne sai aka dana rediyo ku je ku sawar kasoson guda biyu ne malam umar sai ya fara ya tasa shi ya rasa yanda zai su masu mana rikodin su ke gaya man cewa wallahi malam in ya sauka akan maudu'i sai ce kash Allah sakar malam ya biye mishi kawai sai su ga mun yi wani asharuwan tsuntsaye kawai mun koma kan maudu'in mun ce wannan a rubuta ya zama daga cikin abin da za a tattauna nan gaba amma a ci gaba da kaza mahallin shahid kenan ba a minti goma sha biyar ba sai ce kai ba da kai na zo muƙabala ba na zo muƙabala da wannan kuma kai ka ansa kai kai ka ce ya yi da ya dawo da abin hannuna ban kai minti goma sha biyar ba sai ga shi yana ce a ai ba da kai na fara ba da wancan na fara saura kai shuru shi a wallahi in mala umar ya bugo shi nan sai in mako shi nan in yi tambaro shi ta nan sai in tambari da shi ta nan har sai da muka kai ga in yana son istishhadi da aya sai mu ce faɗe ta da hausa mu za maka da larabci mu mun san inda take a Kur'ani za mu kawo maka da ka kai dai kawai ka faɗi daidai inda kake so amma ka faɗi fassarar ta da hausa ba kai ko ina ba sai da ya buɗe baki da kanshi yana cewa kun fi ni iya larabcin alkur'ani kuma Allah ya muku baiwan alkur'ani kuma kai ka ce kuma ka san qur'anin inda muka karo da shi muka kikikaka tambaya saba'in da wani abu muka zo zami mashi wallahi a uku muka tsaya da muka daya ya dan shafe ta haka din idda ba ita ce mahallin shahidin mu ba muka na biyu ita mai mata bara bara bara bara da muka na uku ne kawai sai muka take to akan ta aka tashi kasat biyu kun gano wannan da ke ku shin inna anzalnahu fi'ilin anzala da fi'ilin nazala mun saukar da mun sassaukar mai bambancinsu nan ne muka dubur masancin shi da ƙasa ya rasa yadda zai yi haka aka tashi mukabalan sai muka ce to shugaban zama ya kamata ya faɗi inda ake ɗan shi'a zai raba gaddama tsakanin motazilawa da 'yan salafiya sai ce gaskiya ne tambayoyin da su malam mai shago suka yi mawa ne ya kira sunan wancan ya ce wallahi bai iya ba su ansa ba ya adalci sau da haka wannan zaman su ne da hujjoji da dalilai sai kasa da ya kare sai mala umar ce sai an sa ranar da za a ci gaba sai ni ce ba za a sa ba ya ce sai an san ce ba za a sa ba ya ce sai an san ce ba za a sa ba kunga mun koma gaddama tsakani da shi ko na ce malam wani shi dan ƙur'aniyun ɗin ka je jika ran da ya maka ka je ka natsu za a ci gaba to ka sanar da mu mu a shirye muke za mu zo mu ci gaba ya ce ya gode allah ya ƙara arziki allah ya kaza allah ya tafi suna hawa baburan suka tafi malu umar ya ce duk kai ka ja wannan matsalin ci an ja matsala a sa rana mu bige shi na ce ba zai dawo bayi na ce na ɗan buɗe mai yar wuriya ne ya tsere na ce na rantse da allah ba zai dawo ba ai an gama ne ya ce iko tsakanin kaɗa na ce wallahi ba zai dawo ba abin ya fi shekara nawa ya kusan shekara goma wallahi har yau kwanakin baya ma na tambayi wani abokin shi kai ya labarin malam wani sai ce waya ko yanzu ya zama direban tirela ya daina malantar ma wallahi ya daina malantar ya bari tun da lokaci ya zama kwandasta yana bin mu yaran mota yana bi har Allah mai gaɗan dogo na ce dama wannan ya kama tintini da haifi mai je samu abin da zai ci da iyalan shi da halal kun gano wannan to shine Abdullahi dan Salam ya suye ma'annaba anan ya zo da tambayan shi kwaya uku amma ya ji wata magana kawai sai ya tsalle daga kanta yana neman ya koma mata to sai manzon Allah ya rabu da shi ya ki yadda ya koma mu wancan wannan yasa na kawo muku wancan labari na wancan mukabalan da muka yi da wancan mashirmancin kun fahimci wannan da kyau kun sa akwai lokacin da wani dan dariƙa duk garin nan ba wanda suke ji da shi kamar shi a daidai inda kuke zama din nan nan jikin kofar nan nan muka zauna muka yi mukabala da shi Allah lokacin ma gaba daya lam aku shay'an mazkura ba ma wanda ya sani sama da shekara 20 da suka wuce har yau shike tashi wannan tsageran shi ma kasa din nan su suka zo shi ma da mutum biyu sun rako shi muka zo muka zauna shi kuma akan an yi duniya dan manzan Allah ne ko ko Allah ya duniya dan abota mai ne nan muka zo na tasa shi gaba kuwa ya rasa yadda zai ƙarshe ce ba kai ba na ma je na ƙura abubakar gumi kaji muna muƙabala bai ka kuma abubakar gumi a ciki sai ce ba matsala ka ƙura abubakar gumi ga jikan shi in ka isa ka ƙure shi sai ce jikan tsiya dai jikan tsiya dai ku je ku samu kasa ɗin wuju-wuju ne da shi wallahi wuju ban taɓa samun taɓu sharin da na tattaka kan shi a karatu ba irin wannan ku ku sami kasar ɗin shi ne ci awakar gumuna wuta shi ne sai na karanto mai hadisun musulun manin da zai ta'ala alayya allah aga firle fulalin faƙaɗa gabarto ina faɗin matsalacin ciki ake aka ɓarke da kabara shi ne ƙarshen kasar ɗin to shi ne shi wannan ɗan ɗariƙan da na dirmis hancin shi a ƙasa a nan sai ya ji ana maulidi a can gangare can zawuyansu na gangaren nan inda suke zagina da daddaren nan da asuba da waye waye waye ana maulidi sai ya ɗauko maganganun 'yan shiya sai ya naƙadi sai 'yan shiya suka zo muƙabala da shi sai ya ƙure su a daidai lokacin su kuma 'yan shi'a suna shirye-shirye su zo muƙabala da di sai aka ba su labarin mun taɓa muƙabala da shi shi kuma ya wuce wuce da su to ya kamata cin da mun taɓa yi to bari su je su ji don su gane lagona na wuce zan tafi tudun wada sai na gansa wani ɗan ƙaramin masallacin ka gangara get ɗin nan wani masallaci da ke nan sun kunna kasa ɗin suna ji suka ji ni kuma na yi ligiligi da shi wanda ya biji biji da su ni kuma na yi mai biji biji da shi ne mai timbir wallah je suka yi ko suka ce sun fasa sun fasa mukabalan har yau wajen shekara goma da ya wuce ana nan suka tura wani daga cikin sufayensu ya tafi senegal ashe ziyara jini na ɗauka karatu ya je ranar na sha wata gangara a cikin karatu sai zo ce ya zo mukabala da ni yana kwazo littafai lokacin nima duwanda ya ce kula sai ce mai cas ban gane kan garin ba da koyar da ni usulun da'awa sai na bari da muka zo muka zauna ce malam duk waɗannan littattafan daga kwaso su malam tsakani da Allah ya zan yi mukabala da kai kai ne karatu na ji ni fa ziyara na ji sai ya sa hannu a jun sai ya ciro littafin majmu'ul baharaini na hadisi nan da ke koya mai islamiya ya ce wallahi yanzu nake koyan wannan ya ce da Allah ka sai man sprite kawai in sha da Allah tafi maganar nan a bari ya ce to wallahi in na ji labari a gari ka ce ka zo mukabala da ni ko sai na ci gidanku shi ne kama hanya ya tafi har yau ba wanda ya ƙara gigiwan cewa wai zai mukabala da ni kun gano wannan da kyau ku waɗannan kasusuwan ne ke yawo duk wanda ya gigiwan zai je afka ma albani in ya ji yadda muka yi da malamansu sai ce wai wai wai wai ko kura ta sun gidan mai babban sanda ba mu iya ma da wannan ba ina ga kan jirgin ai ba zai yiwu ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba san albani ba ne alaƙa wansan suka gani gangan jikin na baya Allah ya gafarta mashi duk wannan alherin shi ne yasa jama'ar annabi ana nuna mun lokaci ya ƙure amma an san da annabi zai bada mai ban sha'awa ce mu tashi a kanta a gobe inda yace sun makala alaihi salatu wassalam sannan sai manzon Allah sai me sai ya ce to me annabi ya ce me zai biyo baya dangane da waɗannan ashiratu sa'a da muka ce za mu tattauna a kai allah madaukin sarki ya sa in mutuwa mu ta zo mu cika da kyau da imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum